بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha uku ga watan zulƙada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adi wasallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan yuni na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na tara insha Allah cikin jiran darussa da muke musu take da arabiya wato jiran darussa da shafi ilmin larabci daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria muna yin wannan karatu daga cikin littafai a mabambanta littafi na farko kamar yadda muka saba shine At-Turfa fi Nahwi wallafar al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara ta 700 da arba'in da hudu ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama za mu tashi inda mala yake cewa babu ma annafiya an ga wajen ko a shafi na 294 kana da irin nuskata wannan ta majmu'ur rasail al-hafiz ibn abd al-hadi yace babu ma annafiya babun da ke bayani akan hukunce-hukuncen larabci da suka shafi ma annafiya wadda ke zuwa don kore abu kamar da muka ambata a darasi a baya lafazin ma yana da ma'ana daban-daban daga ciki akwai annafiya wahiya tarfa'u lisma wa tansubul khabara tana yi masuna raf'a taima khabari nasba wato kwatankwacin irin aikin kana wa akhwatuha dan haka aka kawo ta kai tsaye a bayan su nahu ma zaidun qa'ima kaga dai da yake daga ce laisa zaidun qa'ima da kuma kana zaidun qa'ima ta fuskar ma'ana ɗaya take da laisa ta fuskar aiki kuma irin aikin ta ɗaya da duka sauran wato tarfa'ul isma wa tansubul khabara wa tadkhulul ba'u ala khabariha kuma ana iya saka ba'un za'ida a jikin khabarinta nahu kaman a ce ma amrun biqa'imin kuma da yake saka wa laisa ce ma kana cewa laisa amrun biqa'im to an zo da irabi wannan zai rabin shi matsayin khabaru ma wanda yake ainihin majruri saboda shigan wannan ba'un sakankanin su sai ce babu inna wa akhwatiha sai kuma babi na gaba daga cikin nawasikul ibtida bayan kana wa akhwatuha akwai kuma inna wa akhwatuha wahiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla waɗannan sune inna wa akhwatu kamar yadda ibn malik yake cewa لإن أن ليت لكن لعل كأن أقص ما لكان من عمل يبدو إن وأن لكن ليت لعل كأن أقص ما كان ما لكان من عمل wato inna da anna da lakinna da ka'anna da laita da la'alla waɗannan dukkaninsu Uh, suna yin irin aikin inna ne uh, ita inna ita ce ummul ba wadda ke maksura um, inna maksura wanda shine asali game da ita uh, sibawahi a cikin alkitab bai ambaci anna ba saboda anna mai fataha tana matsayin wato extension ne na inna daga cikin inna ake samo ta al'aslu a yi mata kasara amma akwai inda yake wajibi a yi mata fataha zai zo mana ɗan tsokaci akan wannan kaɗan karmu tsallaka. To da inna da anna suna zuwa ne bi ma'anar taukid ƙara wazance ƙarfi, emphasizing na magana shi ke kawo su. Yadda ita kuma lakinna tana zuwa ne listidrak, lil istidrak don tsinkayen zance. Malaman ƙasar kufa suna cewa lakinna asalinta la ce, la da inna la da inna ce aka hada sai kuma aka cire alhamza aka saka kafun suna cewa kafun din za'ida ce la inna sai aka ce la kinna in ji malaman nahun kufa ka anna ita ce take zuwa da ma'anan tashbih ita ma asalinta daga kana anna kamar da suka ce kana anna sai kuma laita wadda ke zuwa da ma'anan bin nan attaraji wal ishfaq attaraji sa ran samun abu da fata da ita da abin nan wato akwai wadda ke zuwa da ma'anan attamanni ko ta ce la'alla tana zuwa da ma'anar tamanni wanda bambancin su kaɗan ne ita shi attamanni yana iya zuwa fil mumkin wa ghairil mumkin shine tamanni abinda zai iya yiwuwa kuma ba zai iya yiwuwa ba yana iya yiwuwa yana iya kuma ya kiwa shine tamanni shi ko arraja'u wanda ke jikin laita to baya zuwa sai ga abin da zai yiwu in amfani da laita to abin da zai iya yiwuwa ne kawai zai zo a bayanta amma aka amfani da la'alla tana da faɗi tana iya ɗaukar ma'anar mai yiwuwa da wanda bai yiwuwa su bin haka ake musu ya ce wa kulluha waɗannan dukkaninsu gaba ɗaya tansubu lisma suna yi suna nasba ne wa tarfa'ul khabara sima khabari raf'a kamar yadda ya ce aksama likana min amal kaga kana ita tarfa'ul lisma wa tansubul khabara sai dai kamar da muka ji a wancan darasin shi ma malaman nawon kufa suna cewa inna wa akhwatuha ba su da wani aiki akan kabari domin ko kafin su zo dama marfu'i ne to me yasa za a ce kuma suka mishi rafa kamar yadda suka faɗa game da kana cewa ba ta da aiki akan ism da haka suna ganin aikin ta ya takaitu ne akan kawai nasba ga al-ism wato mubtada da khabarin ta same su ismi ne kada yake ganin tasirin nasabarta a jikinsa amma shi khabarin yana nan yadda yake tun kafin asad na hau kamar kace inda zaidan qa'imun kaga inna zai zama harfu nasbin wa tawkidin zaidan ismu inna mansubun qa'imun khabaru zai inna marfu haka in ka cire ka sa ka ce lakinna zaidan ko ka anna zaidan ko laita duka haka ne zaka yi rabun su wa in kuffat bima batala amaluha idan wato ma ta shiga tsakankani ta zo aka jona ta da inna din ko ka anna aka ce ka anna ma ko laita ma ko anna ma ko inna ma aka saka ma alkafa wadda ke tare wannan ismi daga aikin inna wa akhwatuha ya kai kansu ce to anan batala amaluha aikinta ya lalace kamar yadda aka ce innamallahu kaga mai kwan innallaha sai aka ce innama allahu ya koma da raf'arsa ilahun wahid wala ya taqaddamu khabaruha ala ismiha suna ismu inna baya zama muakhar a gabatar da khabarin wato khabarin bai zuwa muqaddam illa an yakuna zarfan aw jaran wa majruran sai ya zama zarafi ko jari da majruri kamar yadda ibn malik yake cewa wara idhat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghayra al badhi ce wara idhat tartiba ka kula da jeran giyarsu kullun inna me ya kamata ya biyo ta ismuha sannan khabaruha to yace wara idhat tartiba illa fil ladhi sai a wuri irin wannan kaman wanne kaman kace laita fiha aw laita huna ghayrul badhi ina ma da a ce laita huna ghairal badhi laita fiha ghairal badhi ina ma da a ce a nan wajen ko ina ma da a ce a cikin ta babu wani albadhi ushe albadhi da ka sani wato mutum mai sakin baki kaga da huna da fiha fiha jaru majrur ne huna kuma zarf ne idan ya zama khabarin zarf ne ko jaru majrur wato wanda akwai sabani akan shine khabarin ko wani abu ne muta'alliq da shi wa akhbaru bi dharafi wa harfi jar nawi na ma'ana ka'inan aw istaqar to idan ya zama khabarin irin wannan ne to anan ya halasta za a iya jinkirta ainihin wato khabarin za a iya jinkirta ismin a ambaci khabarin tukunna kamar yadda aka yi anan shine yake cewa walaita abin nan wara'idat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna غير البذي نفات من غني شيء ابن ديكي cewa la yataqaddamu khabaruha ala ismiha khabarin inna baya zuwa kafin sunanta ita da ƴan uwanta illa an yakuna zarfan sai in khabarin ya zama zarafi ne au jaran wa majruran ko jari da majruri nahu kamar kace inna fid dari zaidan kaga fid dari jaru majrur haka la'alla indaka amran haka shi ma wayu akidu khabaru inna billah wayu akadu khabaru inna billah ana ƙara ma khabarin inna lamun ta taukidi nahu inna amran lamuntalik kuma da Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun inna jundana lahumul ghalibuna to kamar irin shi ana iya ƙara mishi wannan ainihin ƙarin to dangane da alhamza ta jikin inna da anna akwai inda yake wajibi ainihin gabatar da ita a mai da ita fataha kamar da muka ambata mai fatahan wato mushtaqqa ce daga mai kasara mai kasara ita ce asali inna ita ce asali kamar da yake cewa wa hamzatu inna ftah lisaddi masadda masdariha ko wa menene baitin ya baje wa hamza wa hamza wa hamza inna ftah bisaddi masdariha ko menene ma saddi masdariha masadda lisaddi masdariha masadda ha masaddaha wa fi kama kamanta na manta baitin wa fi sudin wa fi menene sudi zaka sirri ko ibn malik ce ba lalle an kwana biyu tana nan dai a cikin ibn malik aje a duba to idan idan tazo kaga yace wa hamza inna ftah hamza dake jikin inna kai mata fata lisaddi mas, masaddiha masdariha masadda khabariha idan ya zama masdari masdari ne ya zama sadda masaddal khabar wato wani suna wanda yake a matsayin masdari ya zo ya zauna a matsayin masdari na'ibun an fa'il kaman idan ka ce misali idan ta zo a matsayin kaman awalan yakfihim awalan yakfihim anna anzalna alayka awalan yakfihim kaga yakfi yakfihim wato kifayatuhum kenan wannan ya zo a matsayin abin nan kenan mahallin fa'il mahallin fa'il ko kuma ya zama maf'ulun bihi ne amma ghairu mahkiyin kamar da suke cewa kaman fadin Allah madauki sarki wala takhafuna annakum ashraktum wala takhafuna shirkakum kin kaga annakum ashraktum shine kaman wancan wa anta sumu khairul lakum ay siyamukum zai zama da hannun da abin da ke bayanta fi tawilil masdaril mu'awwal haka idan ta zo naibul fa'il kaman kul uhiya ilayya anna hustama na farin min aljinn ai uhiya ilayya sama'u na farin min aljinn kaga wannan naibun ne alal fa'il saboda fi'il mabni ne lil majhul ko kuma mubtada suna nan dai da yawa halat din da za su sa ya zama an sa ta anna wato ita inna ba a yi mata fataha sai ya zama tana iya daukan wani tawili za a iya narke ta da ita da abin da ya biyo bayan ta zuwa wani masdar shine ma'anar zaka ga ce fa'il ne ko na'ibul fa'il ko ko fi'ili wanda yake sadda masadda khabariha ya zauna a makwafin khabarin ita anna da fi'ilin da ke bayanta. To, sannan kuma shi ana iya mata kuma takfifi, ta zama an, kama wancan wa an ta sumo ɗin, idan ana so a samu mastariya, da dai magaganu da dama da malamai suka yi game da ita ta wannan fuskar. Almuhimu dai, al'asulu shi ne inna, inna, amma ana iya samun a mai da ita anna saboda waɗannan ilal ɗin da makamantarsu, sun ka koma cikin ibnu malik da ashimuni za ga ya kawo su kala daban-daban ba masu muzurfafa ne saboda mataki ne na farko kar a tafi da yawa sai ce babu la wahiya ala barbaini la tana zuwa iri biyu akwai nafiyatun li ghairil jinsi wata ke nafiya tana korewa amma ba wani abu jinsi take korewa ba aka ce jinsi wato wani abu kwaya ɗaya irinsa kawai take korewa wanda take kuma lighairil jinsi wata take kore kusan komai fata amalu amala laysa fi nakirati ita wannan nafiya lighairil jinsi tana irin aikin laysa idan nakira ta biyo bayanta nahu la rajulun afdala minka ɗaya take da kace laysa rajulun afdala minka wannafiyatu lil jinsi ta biyun kuma akwai nafiya lil jinsi ta amalu amala inna ita kuma kamar inna ce fa in dakhalat ala mudafin aw mushabbahin bihi nasabatu dan ta shiga ga suna mudaf wanda yake mudaf mudaf ilayhi ko mushab ko wanda yake kama da shi wato idafa take mahba ko idafa ghairu mahba kenan to sai ta mishi nasaba fa in dakhalat ala nakiratin buniyat ma'aha ala al-fath idan ku ta shiga ga nakira to za ta zama mabni al fati nahu la rajula indak la rajula indak kaga wannan wato abin nan ne shibul mudaf fa in waqa'a bainaha wa bainan nakirati fasilun batala amaluha idan kuma rabe shiga tsakankanin su kaman dai wancan din aikin ta ya lalace ka kauli ta'ala la fiha ghaulun da an ce la ghaula fiha to amma ga da fiha ta shiga tsakankanin su sai sai zama ghaulun ya koma da da rafa'arsa ya koma asalin shi bata yi aiki a kansa wallahu alam bara mu tsallaka zuwa adab ko muna magana in za a yi tunawa akan agradu shi'r al-asr al-jahid sune ko za mu tashi number al-ghard al-raqam al-khamis inda yace al-i'tizar al-i'tizar wato bayar da hanzari mutum ya yi wani laifi ko ya yi wani kuskure ya ambaci wato abin nan hanzarinsa abin da ya hana shi aikata kaza ko abin da ya sa aka ga kaza da ya aikata ba a bisa yadda ake tsammani ba huwa daf'u sha'irin tuhmata an nafsi wa muhawalatuhu fi izhari bara'atihi an tuhma وكان الاعتذار غردا غير مشهور في العصر الجاهل wanda ke da al'itizar shine mawaki yayin kokarin tunkude wata tuhuma daga kansa ana tuhumarsa ko ana ganin yayi wani abu da bai kyauta ba zai iya yin sa yaga cewa ya bayyana dalilan da suke nuna ya barranta daga wannan tuhuma wa izhari wa muhawalati da kokarin da mawaki zai yi fi izhari bara'ati an tuhuma wajen bayyana wato tsirarsa daga wannan tuhuma wa kana al-i'tidaru ghardan ghayra mashhurin fil asr al-jahil al-i'tidar wannan wannan abin nan jigon waka bai shahara ba a zamanin jahiliya yana da kadan yana da karanci wa yuqalu inna nabiga tadhubiyani huwa alladhi takara malaman tarihi suna cewa wani mawaki da ake cewa nabiga adhubiyani shine mawakin da ya fa aka fara jin itizari a bakinsa kuma wannan ma ya zama masa da mutunci a idan mutane dan ana ganin bai dace a ce mawaki da aka san shi da izzatun nafs da jarunta da shugabanci a cikin al'ummarsa aji yana ba wa wani hakuri ba a jahiliya ba yadda hakuri wai haka na neman a fahimci kayi kuskure wannan bai cikin sifat na nahwatul jahiliya na ƙarfin hali da jarunta a jahiliya da abin da kai ko na ka yi kawai za ka barrara abin da za ka yi ƙoƙari ka nuna cewa abin daidai ne da saboda haka da ya zo aka je irin wannan waka sai ake ta Allah wa dare da shi don me zai faɗi wannan magana ai ba ta dace da martabarsa ba alannan hunaka shu'ara ghayruhu qalu li'tidara jayyidan qalu tidaran jayyidan amma an samu wasu mawaka wanda ba shi ba su mar tsubin itizari sun yi mai kyau wa minhum sha'irul mutalammis alladhi itadhara ila akhwalihi biqawli barka ji irin itizar din nasa wanda zaka ji ai yafi kama da cin fuska yana yi ma ƴan uwan mahaifiyarsa almutalammis wani mawaki ne a jahiliya ake ci mishi almutalammis yace falau ghairu akhwali aradu naqisati ja'altu lahum fawqa al-aranin mi saman wama kuntu illa mithla qati'i kaffihi بكف له أخرى فأصبح أجذمع yace walau ghairu akhwali yana faɗawa masu sauraron shi uzurin shi da yasa 'yan uwan mahaifiyarsa suka yi mishi rashin kirki kuma ya kyale su me yasa in kaga uzuri ne akan rashin mutunci me yasa bai rashin mutunci ba yasa bai yi abin da zai raba zumunta ba yace walau falau ghairu akhwali araduna qisati yace wallahi da wasu ne can waɗanda ba ƴan uwan mahaifiyata ba suka yi nufin su ci min zarafi haka ja'altu lahum fawqa al-aranini mi saman ce da na sanya musu guba akan al'aranin shine karan hanci da na zuba musu guba akan karan hancinsu jam'ul abin nan al'aran sai a ce aranin al'aran aranin ya ce mi saman da na sanya musu guba wa ma kuntu illa mithla qati'i kaffi yace ban kasance ba halin na samu kai na samu kai na cikin wani yanayi ne na takeici kamar mutumin da zai sare hannunsa guda ɗaya bi kaffin lahu ukhra ya rike takobin da ɗayan hannun ya sare ɗayan fa asbaha ajzama ya waye gari ya zama kuturu ya zama mai sarara hannu ka sa hannunka ɗaya ka sare ɗayan ruwan da ya auka wa yan uwan shi kamar haka ne kamar ya buga wa kanshi wuka yayi kirari kamar da bawo shi yake cewa shine yace wannan ne kawai ya hana shi ya ci musu mutunci a ga abin da zai musu wannan itizari ne fanniyan mai kyau ne a adabanci amma yana nuna mana irin ɗabi'ar su a jahiliya cewa duk da tashin-tashinar da suke yi suna ɗaga wa junansu kafa idan akwai dangantaka amma fa duk da ɗaga wa junansu kafa da suke a dangantaka suna jin takaicin ko kai nasu ne ya zama ka musu ba daidai ba saboda wancan abin da muka ambata na annakhwatu aljahiliya da ta zama ta cika duniya a wancan zamani wato jiji da kai da da da jin isa da daukan mataki akan kowa da yake yake sai ce sadisan na shida alghazal alghazal shine waƙoƙin da ake yi wa mata waƙoƙin soyayya wa huwa alhadithu anin nisa shine yin zance akan mata wa tashbibu bihinna da kuma yi musu wato at-tashbib shine kamar a ce yin badala ko kwarkwasa wa dhikru mahasinihinna da ambatan halittar su mai kyau wa wasfihinna da siffanta su wa sharhu ahwalihinna da yin bayani akan dabi'un su wa dhikru atlali diyarihinna da kuma ambatan kufai na gidajen su wa kana al-ghazal naw'an muhimman wa barizan waƙar soyayya muhimmiya ce kuma ta yi fice ƙwarai a waƙoƙin larabawa ya ta tsarraƙo ilaihi ammatu shu'ara jahiliyyin ɗaukacin mawaƙa a zaman jahiliya kusan dukkaninsu suna yin waƙa na gazal ka muqaddamatin fi aglabi qasaidi suna yin shi kamar shimfiɗa ga mafi yawan waƙe-waƙensu wanda zai waƙa sai ya fara da ambaton wata matarsa ko budurwarsa ko wata mata da ya ƙaunata tun suna faɗan mata waɗanda akwai su har ya kai ga su suna faɗan wanda suke khayalat ne ko wanda babu su so da ya zama kaman wani tradition cewa dole sai an ambaci mace a farkon waka wani in bai da matar da zai ambata ko kuma matar shi bai so ya ambace ta kawai sai ya ambaci wata can daban ko siffofi waɗanda a waƙi babu masu babu wannan matar mata ce kawai wadda take min wahayi khayali domin an taɓa tambayan ainihin wani cikinsu ya ce wallahi shi ma bai sayin take ya siffanta wata mata aka ce za a so a ga wannan mata ya ce wallahi shi ma bai sayin take duk wannan siffanta da yake bai sayin da take babu ita da kuma wanda da gaske ne suna da matan ko suna son wasu mata an san su a tarihance akwai kauna tsakankanin su kaman antara da abla kamar ibnu qaisi da unaiza da mata da yawa shi ibnu qaisi da makamantansu amma kaman shi wancan mai wadai horairata inda rakba mutahidu shine wanda ba a san wace ce ita ba so suna dai yawan ambatan mata a cikin waƙarsu kusan a dukkanin ƙasaidan so minhum man yata'ahharu fi shi'ri akwai wanda zaka ji yana yana barikanci shine at-ta'ahhur yana barikanci yana sharholiya yana sakin baki yana badala a cikin waƙarsa kamar il-qais kamar ibn qais wa huwa alqa'id shine zaka ji yana cewa samutu ilaiha ba'da ma nama ahluha sumuwa hababal ma'i halan ala hali faqalat sabaka allah innaka fadihi alasta tara as-summara wan nas ahwali faqultu yamina allah abrahu qa'idan walau qata'u ra'si ladayki wa awsali yake cewa samautu ilaiha na afka cikin ɗakinta ba a da ma nama ahalu bayan mutanen gidansu sun yi bacci kaga kwarto ke na wannan ko sumuwa hababil ma'i yace irin yadda ka san kumfa tana zuwa ta hau kan ruwa habab shine kumfa wanda ke hawa wanda ke tasowa akan ruwa ko kumfa wanda ke tasowa akan in ka zuba wani abu mai gas a cikin kofi kaman giya ko carbonated drink ko makamantan shine shine habab kumfa wanda yanzu yanzu zaka ganta halan ala hali yanayi akan yanayi wato ko da yaushe in aka zuba irin wannan drink din a cikin wani mazubi za a ga kumfa ko da shi idan ruwa ya tare wannan taruwa za a ga kumfa kuma kaga wannan haka dai ruwan nan yake darewa kumfan take darewa kan ruwan nan baya da iya da ita to haka wai yake cewa yayi mata faqalat sabakallahu tace Allah dai ya maka hungonka sabaka zagi ne daga asabbu Allah ya maka mummunan hukunci fa innaka fadih zaka tona mana asiri kana cin mutunci na kana jamin abun fade daga alfadhiha alasta tarassum mara kai baka ga kewayen ƙauyen nan diga masu firar dare nan ba ba a tashi fira ba wannasa ahwali da mutane kewaye da ni mutanen gidanmu suna nan makwabta samari da ƴan mata da kowa ana zaune ana fira kai ka shigo gidan mata gidan mutane ka shiga ɗakin ƴaƴansu haka haukan gado kai wani irin mara mutunci ne faƙultu wai sai na ce mata yaminan lahi na rantse miki da Allah abrahu ka'ida ba zan gushe ba ina zaune a nan wajen walau qata'u ra'si da dai kiwa ausali in za su zo ma su sare kaina tsitsinka jijiyoyi na wallahi sai dai sai dai mutuwar shahada a nan wajen shahada abin nan bariki kenan ko Allah ya shirya mana zira'a kaga wannan ai sai a hankali alwasfu هو شرح حال شيء ووصفه ووصفه على ما هو عليه في الواقع والحقيقة akwai waka na alwasf shine wato siffanta wani abu ba da labarin wani abu dukkanin waka mu kiyaye dukkan waka wasfu ce duka waka amma kuma akwai a cikin ta akwai alwasful khas shine irin wannan wanda zai zata takaito akan siffanta wani abu ta yadda idan idan ma ka ganshi zaka yi gane shi larabawa sun kware a waƙoƙinsu wajen siffanta abubuwa musamman mace ɗin musamman alƙarya idan sun wuce ta cikinta musamman abin hawa irin dawakai ko raƙuma sukan siffanta su siffanta wadda in an gani ma za a gani yadda ka san ka kalli hoto mai kala ko bidiyo na wani mutum ko wata halitta ya ce wa kana shu'ara'ul jahiliyuna yukthiruna min wasfin naqati wal faras fi bidayati qasaidi mawakan jahiliya sun kasance suna yawaita siffanta a raƙuma da godiya a cikin farkon waƙoƙinsu misalul wasfi qawlu amr ibn kalthum fi wasfi al-khamr amr dan kalthum yana daga cikin mawakan da suka kware wajen siffanta giya ya siffanta giya da baitoci da yawa ba a taba ganin haka ba haka raƙuma shi ya siffanta ta da baitoci da yawa mawaki ne na wasu sosai yake cewa ala hubbi bi sahniki fashabina ولا تبكي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحس فيها إذا ما الماء خالتها سخينة تجور بذي بذل لبابة أن هواه إذا ما ذاكها حتى يلينا يتي على سراركج حبي تاشكته حبي سوري بالسحنك كذود السحن شيني كما الدار كوكوة تنيا ko duk wani mazubi mai girma kaman baho ko galan daban za a zuba abu mai yawa wato ki ɗauko duro ɗinki na ko tulinki na giya fashabina ki biyo mu kamar yana gaya ma wata baiwa ce mai shayar da su ko wata matarsu ko wata ma'aikaciyarsu ko wata magajiya mai gidan giya cewa su za su tafi bayan gari suna da wani dandali da za su taru ko suna da wani biki ta taho da giya isasshiya za a sha ala hubbi bisahniki fashabina wala tubqi khumural andarina fasbahina na'am fasbahina ki biyo mu da sassafe wala tubqi karki bar komai karki rage wani abu cikin khumural andarina bai zan ingiya da Hausa ba kuma an ce giyoyi na mota kenan ko ba san jam'in giya ba giya kawai giya Allah ka tsare mu daga giya akwai andarina sunan wani ƙauye ne a ƙasar sham wanda a wancan lokacin yana kudancin garin halab wani gari ne da ya shahara da mutane da suka iya sana'a giya har zuwa farkon musulunci ana zuwa a siyo giya daga can kafin haramta ta kuma kuma cikin hadisin muslim hadisin bukhari da muslim labarin haramta giya zaka ji cewa Anas yana ba da labarin cewa a ranar da aka haramta giya wasu supply sun iso daga sham daga Sham to daga tunda yake zuwa ana siyo wato foreign chicken ya kasar waje ce kuma mun gane ba a rufe boda ba da aka ana zuwa a siyo ta a zo da ita kuma sai wani da wani suke shan ta ce to karki bar wata giya ya kasar Andarina ni ban san ko yanzu garin sunan shi kenan ko ba sunan shi ba ko kuma wani gari ya haɗiye shi ko ya inkarabi amma dai a wancan lokacin gari ne a kusa da, birnin Halab yace musha'sha'atan wato ki zo da ita giyan musha'sha'a da aka mushasha shine mixed wanda aka cakuda ta da wani abu daban kada karge ta zama iri guda ta zama kala kala mashaya giya a taba tambayan wani wani mai shan giya wani lokaci can da muke wani wani bincike akan giya a cikin a cikin adabiyat na jahiliya saboda wani abu ne muhimmi a gunsu me yasa koyaushe larabawa suke kira zuwa ga wannan giya wadda aka cakuɗa wato kamar misali yanzu mu a musulunce ka ɗauki coke misali da pepsi da maltina da da da da da me me sa karfin nan eh fearless sai ka zuba a kofi ɗaya ka hada sai ka sha kaga mutane ba su cika yin haka ba ko wannan shine mixture kenan ka hada iri daban-daban to larabawa suna yawan ambatan giya da wannan siffar cewa musha'sha'a ko mamzuja a cakuda ta kala daban-daban shi to me yasa suke haka sai ce ai saboda wai tafi ba da caji haka yace a lokacin shi wannan dan giya ce mai amma ya kamata ka tuba ka ji tsoron Allah insha Allah ga ta mala eh giya umul haba'isa kenan kamar yadda ake fara ku ba ta da kyau sam eh in ka mutun ya bari ya fara sabawa da shan giya ya shiga fitina Allah ka tsare ka annal jussa fiha eh yace a cakuda ta ayi mix din ta kala daban-daban ka annal jussa fiha ka ji tana yin kanshi aljus shine alwaras tarare wanda mata suke shafawa a jikin su ya wuni ya kwana yana kanshi ce to in aka mata mix zaka ji tana kanshi saboda za a rasa me flavor din za a rasa mai flavor za a ji kanshi iri daban-daban tare da ita idza malma'u khalataha sakhina yace musamman ma kuma idan an ƙara mata ruwa mai dumi ruwa mai dumi sakhin kaga kaga bambancin kuma a zamanin nan baya a nan zamanin nan baya su ko mutanen yanzu sa su sha giya ne chill da sanyi har ma ana aje ice kaga nasarai su aje abin nan kankara ana tsumawa to su a da su kuma sun fi shata kamar da kake shan shayi ko kunu ko wani abu da yake kurba ana jin dumin sa kuma har yanzu masu shan burkutu suna shan ta haka da zafi irin wannan giya ta gargajiya burkutu ana shan ta haka da dumin ta yace to musamman an sa mata idan an sa mata ruwan zafi an an yi mata mix yace tajuru bi dhilla babati an hawa irin giyan na wata ke kus allababa daga allabi mai hankali tana ta juru za ta karkatar da shi aljawur ta karkatar da shi an hawahu daga hankalinsa giya wadda ta haɗu ta haɗu wadda duk hankalin mutum yana sha sai hankalin shi kawai ya gushe idan ma za ka inda ya ɗanɗana hatta ya lina cewa wallahi sai ya yi laushi ko mu hankalin shi sai ya gushe sai na amfani wannan yanzu da kanshi ya tabbatar da cewa an sun sha to abin da ke faruwa da su kenan shi sa an tara yake cewa wa idza sharibtu fa innahu fa innani mustahalikun mali wa irdi wafirun lam yuklam yace shi wayan ya sha giya sai ya tabarin kuɗi ya ta kashewa ya ta kashewa amma fa duk da haka yana kaffa kaffa da mutuncin shi baya barin wani abu ya soki mutuncin shi idza wa idza sahautu yace in ya faddake ya dawo cikin hayyacin shi fa ma uqassiru annada anan ma bana gazawa daga kyautar wa kama alimta shama'ili wa takalli wa takalli kamar da kika san halina da da girman mutunci na saka giya ta kasance musu wani abu ne irin kamar yadda misali a yanzu akwai al'adu da muke yi wanda mun san suna cutar da mu amma mun kasa bari sun mun kasa bari misali a irin al'adun aure al'adun zamantakewa da sauransu za mu iya buga misalai inda irin al'adun nan namu na Hausawa na kayan ɗaki da iyaye ke ma yara za su musu aure ai kaga ana shan wahala amma kuma an kasa bari aure nawa ne aka sa rana aka daga saboda an kasa siyan kayan ɗaki miji ya biya sadaki dubu ɗari uba talaka ne yana so mai shi kaya na dubu ɗari takwas za a sai gado za a sai firij za a sai fanka za a sai zanin gado za a sai keken ɗinki za a sai waye abubuwa iri daban-daban sai ka ji an ce gado kawai ɗari da hamsin kujera ɗari uku kaza bai da kuɗi kuma kuma dole ana so sai an kai ta da wannan kayan in ba a kai ba an yi abun kunya to haka ake wannan shan wannan wahala a ci bashi wani lokaci a yi ta ɗagawa wasu su shiga izala su ce ba za su yi ba duk dai haka da yake ta to to haka larabawa suka sha wahala akan giya a jahiliya sai ka ji masu hankalinsu waɗanda zurfin tunani ya kai musu suka guje ta sai na bakar tun a jahiliya baya shan giya ya ce saboda na lura ba ɗabi'a ce ta mutane da suka san mutuncin kansu ba akwai ire-iren shi a cikin ƙasashen laraba waɗanda ba sa sha akwai kuma wanda suna sha ne kawai idan an zo wani sha'ani kamar idan an zo biki ko sun ci nasara a wani wani yaƙi za su yi wani thanksgiving ko makamantansu wanda ka san misali akwai mutumin da shi ba ba ɗan rawa ba ne amma in zai gidan biki za an sa kiɗa sai ga ɗan kiɗa ka ya kamar kadangare shi ma kafin ka hankali sai ka ga musamman mata sai ka kawai sun yadda geliluwan su kawai sun kama takawa so haka sai na umar kaga shi ne ma ya dinga matsawa yana cewa yana da cewa ya Allah ka mana bayani bayani magams mai gamsarwa ko bayyana na bayanin shafiyan fil khamr sai na umar ya ta wannan addu'ar har aka zo aka aka haramta ta din saboda yadda take take busar da mutane daga daga lubbinsu daga hankalinsu su kayin abin da bai dace ba kamar da mawakin Hausawa yake cewa in banda tsiyar mashayin giya ba dai isha raguna sun tsaya ya ce musu ko kuna lafiya in sun yi shiru ya ce sun jiya ya ce wawan jama'a marar zuciya to larabawa sun yi wani zamani a wancan lokacin wanda giya ba ƙaramin tasiri ta musu ba lil'asaf shan giya ya dawo cikin mutane kama ma ba haramta ta ba kamar kai ka ce ma babu ayat ta haramta ta yadda mutane suke shan giya dan nan kana cikin garuruwan musulmai ne garuruwa da ake ganin ake har yanzu ake kallon wato ake Allah wadare da munanan abubuwa in ka je irin wurare da mu muke shiga zaka zaka sha mamaki akwai inda in ka je wallahi tallahi sai dai ka wani da yunwa in ka ce zaka aiki da hadisin da aka ce ba a shan giya ba a cin kaka ci abinci ala ma'idatin yudaru fi al-khamr wallahi sai dai ka dinga yawo kana cin biredi da da da maltina ko kai ta shan fiye wata wallahi garuruwan kudancin Najeriya kuma musulmai suna sha musulmai Allah ya kyauta balantana kuma wasu kasashen a jirgi ma sai a baka giya a jirgi sai ka ga sai a miƙo maka giya Allah ya kyauta sai ke cewa to ya gama da abun da ya kawo na a gradu shi'ri fil asr jahili sai ce dalil mas'ala ta hudu game da al-qasida al-arabiyya fil jahiliya manhajul qasidati fil jahiliya salon da ake bi wajen ta'alifin waka a zamanin jahiliya kanatul qasaidu fi shir jahili tasluqu tariqan taqlidiyan waƙoƙin zamanin jahiliya suna da wani salo na gargajiya da aka san su aka san shi kowa kusan shi yake bi fa shairu yabda'u galiban bil wuqufi ala al-atlaq mafi yawan lokuta zaka ji mawaki zai fara da abin nan wato ya da zango akan kufai in ka kalli farkon waƙoƙin zaka ji suna yawan ambatan kifanar kimin dikira habibin wa manzili irin hal galar shu'ara min mutaraddimi am hal arabta dara ba'da tawahumi irin li khawlata atlal bi burqati fahmudi duk wannan ambatan kufai ne wani wuri da suke suke tunawa saboda al'umma ce mai yawan zama da tashi kamar nomadics ba su da gidaje ba sa ma yin gini irin wannan namu na almadar sai dai alwabar gidaje ne na fatu gidaje ne na tamfol wanda kamar da kasan fulani suna an zo kawai a nade kamar tanti a tashi so ya san wasu mutane wasu makwabta ko wasu ƴan uwa ya zo bai gansu ba zai dinga sawara gashi ya zo babu su sun tashi sai dai kufai wato alamar al'umma ta rayu a wajen sun bar wasu ‘yan alamu kamar wasu kaburbura na mutanen da suka rasu ko ragowar murhu ko wani fandisho ko rijiya ko a garke inda dabbobin suke kwana ko makamantansu abinda dai idan ka zo za ka gane cewa ya lalle wata al'umma ta taɓa rayuwa a to shi ne suke yawan ambaton waɗannan kufai da wa tafakkudiha da yin tafakkud shine bege wa tafakkudu ashabiha wal ghazal bi ashiqati daga nan kuma sai ya tsallaka zuwa bayani akan wannan abun kaunar tasa ya mata gazali ya mata soyayya nuna soyayya gare ta summa yastatiru ila wasfi naqatin aw farasin sannan sai kuma kuma zuwa ga siffanta doki ko ko raƙuma faras ita ce godiya kenan ko zaka je na cewa mikarrin mifarrin mukbilin mudbirin ma'an kajal mudi sakrin hatta husailu min ali da ire-irensu suna yawan siffanta ababen hawansu su mai takhallasu ba da irin ilal gaddin ra'isi al-maqsudi min fakhrin aw madhin aw hija'in aw ghairi zalika daga nan ne dai tsallaka zuwa ga asalin jigon da yake so ya waka a kansa na cika baki ko yabo ko zambo ko wani abu wato duk wadancan muqaddimat ne idan mawaki a jahiliya ya zo yin waka baya tsallakawa kai tsaye zuwa ga alfahari ko yabo ko zambo sai ya gabatar da ire-iren waɗannan ainihin wato mukaddimomi kafin ya tsallaka zuwa ga wancan abin da ya zo yin waka da shi. Na'am. Mu tsallaka zuwa cikin muzakkira akan akan albalaga zamu tashi daga inda yake cewa shafi na takwas ne yake cewa al-isti'ara al-isti'ara shine aran kalma a ɗauki wata kalma a bata wata ma'ana wadda ba ita ce ma'anarta ta mu'ujami ba ba ita ce ma'anarta a dictionary ba ita ce ma'anarta a kamus amma an bata wata ma'ana wadda akwai kamantakeke ne a tsakankanin su yace hiya tashbihun balighun asalin isti'ara tashbihi ne baligi mun ji mai tashbihi baligi a baya shine wanda aka share a da ta dinsa da wajhu shabai kamar a ce zaidun asad misali maimakon zaidun kal asadi fi shiza'a yace wato an share ahadu tarafaihi al asasiyani an share ɗaya daga cikin muhimman wato jigogin sa guda biyu al mushabba aw al mushabbabi ma baqa'i shay'in min lawazim al mahzuf amma an ba wata siffa wadda abinda aka share yana tare da ita ko da yaushe da dulla alaihi dan ya nuna abinda aka share wal isti'aratu naw'ani isti'ara iri biyu ce isti'aratu makaniya akwai isti'ara wacce take abin nan makniya wacce take a saye ba a fili take ba hiyar lati yuhzafu min hal mushabbahu bi tace ake ake share mushabbabi mislu kamar da aka ce nataqal jidaru nataqal jidaru a ce bango yayi magana kaga anan shubihal jidaru bil insan ana kwatanta bango ne da mutum da aka bango shine mushabba al insan shine mushabbabi ثم حذف المشبه به sai aka share al-mushabbabi wanda shine al-insan amma aka bar wani abu daga cikin ababan da mutum yake shine an-nutq akwai isti'ara tasrihiyya wa hiya allati yuhzafu minha al-mushabbah wa yusarrah bi lafz al-mushabbah bi ita ce ana share ita ko mushabbahun can an share mushabbahun bi nan kuma a share mushabbah a ambaci mushabbahun bi mithlu kamar yadda aka ce ya ayyuha tha'lab ce ya kai kerkeci fi hali tawjihil kalami li insan a matsayin kuma ana ana ana ainihin wato a ana fuskatar da magana zuwa ga mutum shibal insanu bi salab aga an siffanta mutum da salab mutum shine mushabba a shi kuma salab shine mushabbahun bi thumma huzifal mushabbahu wa sirriha bil mushabbah sai aka share al mushabba wanda shine al insan aka bar mushabbahu bi wanda shine as-salaf akwai kuma abin da yake cewa al-kinaya al-kinaya shine saye ko kunshe wato waye jumlatul laha ma'anan zahirun sahihun babu wannan wawu din walakinha walakinna naqsudu min wara'ihi ma'anan akhara a a yace a shi alkinaya shine a samu wani zance wanda yake da ma'ana ingantacciya an hawance ma'ana ce ingantacciya amma kuma abinda mai maganan yake nufi ba ba haka bane kamar misali zai buga mana misalai bari mu bari ya buga yace ma'anan akhar wannan kuskuren inji dan abin da ya buga daga misalin da yace ashku qillatal fara'in fi baiti sai yace ya'ani annahu laysa fi baiti fara'id fi iran سئلت الفئران في بيتي ولكنني لا أريد إيصال هذا المعنى وإنما أردت أن أقول إنني فقير محتاج كما تنيتي أشكو قلة الفئران في بيتي إنا كوكا إنا تكيت الرشم بيراي أجدانا أما باوي يقدقسكينا نفهم باب بيرا أجدان سوا أينا نفهم شي mabukacine marashi aka ko bera baya zuwa sai inda akwai kaya saka za cewa ɗeran masallaci ake kwatance da shi wajen talauci saboda bai samu abin da bai ci inda masallaci ba ba a aje abinci babu ragowar tuwo babu sto babu kitchen da haka babu abin da zai samu a masallaci sai dai ƙur'anai da haka bai shi kuma abinci yake nema ko mun gane sake cewa ɗeran masallaci wajen talauci a cikin misali shi asal lafazin alkunya din shine kamar yadda Allah yake faɗa can wala jana alaikum fima aratun bi min khabtin sai au aknantum aknantum ku boye alkinaya haka wajalna ala qulubihim akinnatan an yafqahu alkinaya din shine saye da Hausa wato mutum ba zai fadi abu ga tsawwa haka wanda a bisa ladabin wannan yaran ba a saba ji ana faɗan shi gatsau ba kowane yare yana da irin wannan yana da abubuwan da ake kanan sa matsayin tabu wato ababen da ba a son jin su ababen kyama duk da yake yana daga cikin siffar yare akwai wani abu na dole da yake samun yare shine at-tatawur development duk yare duk inda ka ganshi ba yadda aka iya yadda ka san dan adam da ake haifa in dai lami lafiya dole ya ci gaba da numuwi har ya girma bai tsayawa yadda yake kuma wannan numuwi nashi yana girman jiki yana girman kwakwalwa yana girman tunani yana girman experience yana girman exposure daga ru'yatu lil hayat tana caccanzawa kamar yadda kamannin shi suke canzawa nan ka dauko hotonka ko hoton waninka da aka dauka shekara biyar goma baya zaka kaman ba shi bane sai dai kai a dai ga qara'in da suke tabbatar da shi to haka yare yake to akwai abubuwan da suna iya zama da a matsayin ba a son jinsu amma daga baya sai a zo sai a yadda kuma ana ji mu gane na taba gama wannan kaida a gun malaman abin nan lisaniyat linguist duk abin da wata al'umma ta yi ittifakin cewa daidai ne a yaran su to daidai ne ba wanda yake da hujja ce ba daidai ba in dai al'ummar da ke da yaran sun yadda daidai ne za a iya cewa abu kuskure ne idan ɗaiɗaiwan su ne ke faɗi sauran ba su yarda ba ko kuma in wani bare ne yake fada wanda shi ba dan yaran bane ko kuma wani daga cikin su da ya fita ya je wani wuri ya rayu sai ya dawo yana fadan wani abu daban ko yara waɗanda suka taso yanzu yanzu sai suna fadan wani abu ba yadda aka saba ji ba sai manya na kuma su cewa kai ba a cewa dokuna ba a cewa shanaye misali to amma ana nan ana nan za a tabbata wata ranar duk sai kuma a yadda cewa shanayen ma daidai ne to ya zama daidai ko mun gane yawa yanzu kamar da na san muna yara ba a sa mutane abinci a roba roba yana san ce kai ka dauke ni bai rabe ne misali haka haka ake cewa yarba ne yake ci abinci a roba ko kuma a ce kamar kashi kamar po amma yanzu bai ci yanzu wani mana tunanin roba wani abu ne na aibi a abinci ba wanda yake tunani haka kowa ya accepting wannan as a norm to haka akwai kalmomi da dama da wasu ta'abirat da dama waɗanda da ba a faɗin su sai a zo a hankali a hankali su yaɗu har a manta da waɗanda suke a makwafin su so da haka ake gane menene masu yare suke faɗa me ba sa faɗa shi sa kaga malaman nahawu da suka yi ta yawo ƙauye da birni gabas da yamma kudu da arewa suna jin yaren larabawa ya larabawa suke faɗan haka ya larabawa suke cewa to duk abin da suke cewa nan da shi aka gina ka'idojin nahawu to kuskuren da ya faru kawai shine bayan an gama gina ka'idojin yaran shi kuma ya ci gaba da wannan development da linguistic development har wasu abubuwa kuma suka caccanza kuma larabawan suka yadda su faɗe su haka su kuma ka'idojin suna nan ba a canza su wannan shine sirrin ka ga wata ka'ida ta yi musadama da waki ya kamata ita ma ka'idan ai developing ɗinta ne bayan yaran ya developing to sai zama ka'idojin sun zama muqaddasat la yumkinu almasasu biha ana jin tsoron ma taba su ana ganin kamar qur'ani ne su ma to wannan shi yasa suka ga ga wani abu larabawa suna faɗa har yanzu a ba wata ka'ida take bakin din shi saboda ka'idar shi larabi shi yaran ya fi ka'idar fadi shi yare kuma haka Allah ya yi shi da wannan sifa shi sa kaga da Allah yake lissafin ni'imomin da yayi ma dan adam a cikin suratul Luqman ne go ha yau da yace da yago min ayati ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil malaka ce lil alimin shi ya bambanta da duk sauran ka je ka duba duka siyakin lil alimin ga masana suka da suka san ayat da ke cikin alqur'ani a cikin yare ɗaran kuma inda ka zalika al'ayatin limene lilmominin lilmuslimin kowa ma yana iya ganewa amma nan yare sai Allah ya ce lil'alimina ga masana kawai saboda Allah ya zanka wasu sirrori da yawa a cikin yadda mutum ke magana da harshen shi tun daga yadda vocal cavities din suke developing su abin nan din ajishira na magana din da yadda yaro ya taso kawai zaka ji tilqa'iyan kawai ya ya dau hannu game da yaran al'ummarsa yaran al'ummar da yake domin shi yare na environment na al'umma ne ba ba na cikin ba ba na ba na biologin ka bane ba na shaks din ka bane na al'ummar da kake rayuwa cikin shi sai yanzu da zaka je ka haife danka Bahaushe a wata al'ummar da ba ta Hausawa ba sai ka je ka so ne irin yaron su ko wanda ba Bahaushe ba ya zo nan cikin hausawa ya haifi ɗansa shi yanzu shekarar shi arba'in har yanzu ba ku yadda da hausar shi ba kuna ce mashi ɗan gwari ko babawa ko inyamurin banza duk yana ta magana haka kuna ta mai dariya amma suka ji ƴaƴan shi da ƴaƴan ku irin yaran su daya ba su da kowannen tsamin bakin saboda abi'ar suke ko yanzu a cikin mun da dama akwai wanda suna da wani yare wanda ba Hausa ba amma har sun manta shi kuma ya ga maka cewa su kaza ne sai kai ta mamaki dama wani ba nufe ne dama wani ba zabar mai ne dama wani ashe kakansu daga auci ya zo sai a yi ta mamaki so to wannan surorin na yare haka suke kullum suna taɓawar su al'ummar collectively su suke deciding menene daidai mai ba daidai ba ba wani ne yake zuwa ya ce a kaza ba daidai ba to kuma wannan daidai da kuskuren yana da alaƙa da lokaci yana da alaƙa da wuri yana da alaƙa da yanzu kaga a 'yan shekarun baya ba a na san ba a yi ma babba magana da turanci babbai maka magana kuda cewa kai oke muna yara to kai reni oke kuka ce mishi yes to kus wannan reni turanci a lokacin ada amma yanzu kaga me yanzu nan menene ba nan yanzu ba dariya za a yi mace yanzu yes ma raini ne duk tunda mutum muna wannan da yaran mu da ɗaliban mu a makaranta har ma a ce yanzu maga da Hausa bana kula ne saboda yaudar yaudar kai da muke Allah ya kyauta so a yace ilmul badi shine nau'i na uku na ilmumin وندرس فيه الجناس والطباق والمقابلة والتسريع wannan sa daga cikin ababen da ake dirasa a nau'i na uku na ilmomin balaga akwai mun ji akwai albayan akwai almaani sai kuma albadi' a cikin albadi'u ana dirasa wani abu da ake cewa aljinas menene jinas yace huwa an tatashabaha kalimatan fil lafzi wa takhtalifa fil ma'na shine kalmomi su zo irin su daya a lafazi amma kuma ma'anarsu daban ma'anarsu daban wal jinasu nawani kala biyu ne akwai al jinas tam akwai jinas naqis eh al misali yanzu fadin Allah ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar qallibu Allahu al-laila wan nahar ko sai Allah ya ce inna fi zalika la ibratan li ulil absar kaga al absar ta zo a cikin ayan hagu da biyu yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar walqiyan haskensa yana kusa da ya tafiyar da al absar gani wannan vision can kuma aka ce inna fi zalika la ayatin li ulil absar masu hankali da gani da hankali yanzu misali mu yanzu nan inda muke sunan shi gaskiya suna unguwa ne ko ka ce ina za ka je ce gaskiya ina so je gaskiya ne misali kaga da gaskiya ta aka san ƙarya da kuma sunan wata unguwa gaskiya ba abu ɗaya bane abubuwa ne daban-daban eh suna nan irin haka da yawa kamar kamar kamar faɗin Allah ila yau wala ala ba'dhum law kana fi ma aliyatan illa Allah la fasadata haka ne a wala ala mai farkon wala ala ba'dhum ala ba'd haka ne ayin go la fasadata fa subhanallahi yana bayane ko to iya dai abin da zan ki la'ala wala ala la'ala kaga daukaka ba'dhum ala ba'd dayan su akan ala din daya fi'ili ce ala ba'dhum ala wata ke jaro majrudun ba wanda ya tuno farko har yanzu mattakhadallahu min waladin ma kana min ilahi idan la dhahaba idan la'ala ba'dhum ala ba'd yawa mata kana Allah min waladin to da shahidin shine la'ala ba'dhum ala kaga waccan ala fi'ili ce ta biyun kuma jaruwa majrur ne to suna nan irin haka da yawa a cikin zantukan larabawa zai buga mana wasu misalan yace jinas tam akwai abin da yake cewa jinas cikakke wanda zai zama adadin harufan da irin su daya da daya da sautin su kamar idan ka ce ashabuka darihim ma dumta fi darihim wannan kar maganar larabawa yana da ciko wa ardihim ma dumta fi ardihim wa hayyihim ma dumta fi hayyi larabawa suna fara ashabuka mutanen da kake tare da su ardihim ardihim a darihim farko tukuna ko kai musu mudara ka bi su sannu sannu ma dumta fi darihim matuka kana gidansu na farkon darihim daga mudara haka wa ardihim ka nemi yardarsu ma dum tafi ardihim matuka kana garinsu wa hayyihim ka dinga gaishe su ma dum tafi hayyi matuka kana angosu larabawa kenan yaran su ya fi namu fasaha sosai haka akwai wanda suke cewa lasta tajal arifina anta tajul arifina lasta tajal arifina ya kai mai cika baki ba kai ne kambun masana ba kai ne shugaban masana ba lasta tajal arifina anta tajul ari al'ar abun kunya fina a cikinmu wancan arifina wannan kuma al'arufina ko mun gane al'ar abun kunya fina a cikin mu wancan kuma al'ari fina kalma daya wannan ma suna kwatance da shi a wajen irin waɗannan jinasat ɗin wanda suke tamma a cikin Hausa ma akwai su da yawa ko eh akwai Hausa tana da nata fasaha to akwai kuma jinas naqis wanda bai cika an samu wani naƙasa ko da ta wajen adadin harufan ko ta ɗaya daga cikin su ba iri ɗaya bane ko mazubinsu mazauninsu ba ɗaya ba ne kaman ya ce kaman yadda ake cewa baidul fa'ih la sudal ha'if kaga alfa'ih da alha'if irin harufan ɗaya amma mazauninsu ya bambanta ɗaya ya kuma farko ɗaya kuma ƙarshe kaman kaman faɗin Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira kaga nadira da nazira akwai bambancin harafi guda ɗaya wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu shi ma jinas ne naƙis haka irin suna nan da yawa ne na manta sawa lokaci yayi kuma dan kara abdibab wani mai abdibab wa huwa jam'u bainal lafzaini mutadabbaini shine hada tsakanin lafuzza guda biyu wanda suke masu karo da juna fil ma'ana a cikin ma'ana sai a kawo su kuma a cikin jumla mislu tijaratu larabawa sukan cewa at-tijaratu ribhun wa khasaratu kasuwanci ci ne da faduwa cin riba ne da faduwa ko haka ake cewa mai ko yau gare ka gobe ga waninka eh duk hannun da ya kirga riba wata ran sai ya kirga faduwa ina ga zai fi kama da shi haka mu fadan Allah khafidatun rafi'a mai rankwafawa ko mai dagwa haka walakin aksaran nasi la ya'lamuna sai kuma aka ce ya'lamuna zahiran min alhayat la ya'lamu kaga an kore ya'lamuna zahiran min alhayat ad-dunya haka haka faɗin Allah walakum fil qisasi hayatun kaga al qisas huwa al qatl kuma kace a cikin shi akwai rayuwa walakum fil qisasi hayatun saka shi ma dibak ne shi ma dibak ne al kalma ce wa wa aksuha haka aw man kana maitan fa ahyaynahu maitan fa ahyaynahu haka irin faɗin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin suna nan da yawa kar mu manta dama mun ce wannan ulumul arabiya din muna yin su ne dan alakar su kawai da ilmomin addini musamman qur'ani da sunna da kuma da su taimaka mutum wajen fahimtar waɗannan nasoshi da fasaha da ke cikin su dan yana daga cikin kusuri da mu muke da shi a yankunan mu shi rashin damuwa da ilmomin arabiya wanda suke taimakawa wajen fahimtar ilmomin addini akasin abin da ibnu jauzi ya ambata a cikin a cikin littafinsa abin nan talbisu iblis cewa an samu wasu malaman arabiya waɗanda kawai suka suka narke a cikin larabci ba su san komai a cikin fiqh ko hadisi larabci ya riga ya gama narkar da su sun yi shi yayi zurfi har ya wuce misali ba ruwan su da addini mu kuma yanzu ba ruwan mu da larabci amma zaka yi samu a cikin masu cewa larabci ma batarwa yake koyan larabci ma halaka kaga iblis ya labbasa musu su sun yi zurfi mu kuma ya labbasa mana mun nisanci hatta dan abin da ake bukata na ilimin arabiya din zamu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi